نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن صدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مودساتها فإن كل مودسة بدعة وكل بدعة ضلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين ina jin yau mana asabar ne 27 ga watan 5 iladiya shekara ta 2023 kamar yadda aka yi alkawari cewa ita yau asabar din tsakanin magariba da isha'i za a sake gabatar da muhadara kaɗan rage kaɗan yana eko da muhadara a wannan masallaci namu na dutsen tanshi da ke cikin garin bauchi da sauran malamai da suka rage waɗanda suka zo daga waɗansu sassa na ƙasar nan wadda ba su tafi ba amma alhamdulillah majoratin sun tafi kuma sun isa gida lafiya kamar malam adam abdallah ma ba su tafi sai wajen dabda zahar da shi da malam anas idris da sauransu da wadda ya taho daga zariya so ba wadda shi ma da ina jin duk sun tafi yanzu wadda suka rage mana akwai saura na maiduguri daga cikinsu akwai kuma saura na jigawa wato birnin kudu kenan kamar abul bukhari wa muslim wato malam amin adam da shi gashi nan muna tare da shi insha Allah da kuma malam mustafa bakura insha Allah shi ma yana nan insha Allah da mu dan gabatar da shi da sauran malamai kuma akwai dr asgar wadda lakcara ne a atbu ya iso ɗazu wadda ya wuce giya da idan allah ya sa ya iso da wuri zai gabatar da muhadara in kuma bai samu isowa ba to gagarumar muhadara da da'ai ranar juma'a mai zuwa to dai shiga cikin malaman da insha Allah da su gabatar da muhadara wannan masallaci namu mai albarka wadda yake nan cikin garin bauchi to ina ganin kafin fara gabatar da malamai ya kamata in sake tsokaci akan halin da ake ciki halin da ake ciki kusan sananne ne ga duk wanda ke bibiyan kafafe na watsa labarai na zamani wato social media kuma ba a bauchi yake ba kuma ba a najeriya yake ba idan yana bi kuma yana magana da hausa to ya san abin da ake hasali ma wadda ba su magana da hausa wadda suke da english ko da spain ko da portuguese to alhamdulahi ko dan su a ingila suna fassara abubuwan da yake faruwa suna tura musu haka ba wai kadai da harshen hausa ne kawai ake yada wannan da'awa ko ake isar da ita ba in ba ku manta ba jiya sakamakon samun ɗina da aka yi daga aba shari'a court 1 da ke cikin garin bauchi da cajin da ake yi inciting uh, disturbances and public peace wadda sun turo da sunan police commissioner na bauchi basis dr idris abdulaziz wadda jiya na yi ta'aliki na ce abin mamaki bayan da aka kai ni kotun majistare ma'aikatan shari'a ta bauchi a ƙarƙashin attorney general wadda aka rusa su ya turo lauyansu ya nemi a basu kes ɗin maimakon yana hannun 'yan fitina ne 'yan ɗarikan tijjaniya gwamnati ne ma a bata ce wanda ita za a yi kuma aka bata da yardan 'yan sanda ɗin kuma sai gashi yanzu da aka sake rubutowa zuwa afa shari'a court 1 kuma za ka saki ruta da sunan 'yan sanda da ban gane irin wannan kwangaba kwan baya ba tun da ya fita ne 'yan sanda kaga bai kamata a ce basis commissioner of police bauchi state da kuma dr idris ba bai kamata ba tunda an fidda hannunsu a ciki yanzu muna yi ne da gwamnatin bauchi a ƙarƙashin attorney general ba ban san wannan rudu daga ina yake tahowa ba kuma na gaya muku je an yi sabis ɗina a kusan daidai wannan lokaci ya ma haura wajen karfe shida da minti ishirin da shida yanzu gashi karfe shida ne ko kuma ce karfe bakwai ne da kwata amma ji an yi sabis ɗina karfe shida na yamma wato ko mu ce na magariba da minti ishirin da shida wadda a doka da supreme court ta fitar ba a son macin mutum ba kawo mutum son maci idan karfe shida ta wuce to kaga wannan sabis ina da aka yi an yi shi is illegal kuma is not proper so haka damu damu kaci ita kotu din ta bi doka na supreme court ta turo mun san maci wadda bai gaza daga yamma zuwa karfe shida ba amma in ya haura shida ba a san maci to ban san me yasa kotunan Bauchi ba su bin doka ba su kuma suna so sun yi doka su abi Allah ya sauka da haka muna bin su wannan bashi din ina da dama in ki halarta in ce sai sun rubuto mini wani sammaci wanda ya dace da dokan kasan nan ina da wannan dama sannan kuma na faɗa na ce alƙalin da aka yi ni gabansa ina da shakkan cewa zai mun adalci saboda ana dangana shi da ɗariƙa kuma 'yan ɗariƙa ne suka kai ƙarana so ba abun mamaki bane in naje shi ma ya ƙara tura ni kotu a kurkuku saboda biya ma 'yan uwansa 'yan ɗariko bukata saboda nan za mu rubuta leta zuwa ga chief judge na jiha cewa ba ni da confidence ba ni da nutsuwa game da wannan alkali don ba zai yi wadda mutanensa ne suke yaƙana kuma su kawo ƙarar fitina islam 'yan tijjaniya kuma a ce a kai ni gabansa ba doka ta hana wannan in kana kalubalancin adalcin mutum da zai maka kana dama a canja maka alkali wannan doka ta ba da wannan sa'an nan na yi biyance dokan da ake son a hukunta ni da ita ta yanzu babu ita rushashiya ce kwata wafil ta rusa ta tajas kuma wadda za ta dawo da ita ce mene supreme court har yanzu kuma supreme court ba ta ce komai a kayi ba saboda haka nan ma za mu rubuta kokenmu zuwa ga ita chief judge da jiha mu gaya mata wannan kotu rushashiya ce ba ta da muhalli ba ta da guri in an kai ni guri an kai ni wani zaure ne kawai na gargajiya wanda ake so a hukunta ni da shi an banci wannan ko ba fahimta ba alhamdulillah muna da masana doka muna da lauyoyi ne kana ne kana ma kuma shari'a na karanta da digiri na na farko da digiri na na biha na uku illa iyaka ni ban bi hanyar nasu na law school ba ni shari'a musanci na karanta amma dai an dan an dan barbada mana irin nasu na baturan an fahimci wannan saboda ko shine halin da ake ciki ajiyan na yi kira ga cewa ko kuma na sanar muku duk wanda yake son ya saurari case din a hafa shari'a kwatu wanda ya iya zuwa doka ba ta hana ba sai dai gargadin da nake muku duk wanda ya je idan ya tada hankali ko ya tada rigima ba da yawuna ba wannan shine duk wanda kuka dai tada fitina ku kama shi da hannun ku mika shi ga jami'an tsaro don mai yiwa ta yi a turo wasu talks kun san talks yan iska yan ta'adda su shiga cikin mutane su fake gwamnati ma za ta iya turo su don a samu kama mu da laifi saboda kana duk wanda gade ta da fitina ku mika shi jami'an tsaro an ji wannan amma kana da daman ka je ka saurara doka ta baka wannan an fahimci wannan to wannan kenan a wani abun mamaki da yake so muku bayani shine wato makirci da gwamnatin Bauchi ta a karkashin kaura take mini wadda akwai abubuwan da a zamanin kafin shi ya hau wadda sun halatta ya halatta shi amma yanzu kuma a gwamnatinsa haramun ne jiya na baku misali na ce lokacin da ma yake nan halal ne a wajen ƙaura da mukarrabansa da 'yan jam'iyyarsa da magoya bayansa halal ne ne hudu ba a wannan masallaci na kuma soki gwamnatin da take kai amma shi a lokacin gwamnatinsa wannan haramun ya haramta e in na yi a ce na da hankali sana a lokacin gwamnatin ma a wajen ƙaura halal ne ni in zaɓi wadda nake so na ki zaɓen wadda ba na so a sakamakon haka na zaɓe shi na ki zaɓen ma haka ne amma da ƙaure hau mulki yanzu haramun ne na yi wani ɗan takara wadda ba shi ba a sakamakon haka ne ma wannan bita da kullum yake min shi shi a wurinsa wajibi ne a doka irin tasa jungle justice dole kawai dai a yi shi in baka yi shi ba ka zama abokin gabansa saboda shi bai iya adawa ta siyasa ba duk abin da ake mun dinnan yanzu a ƙarƙashin gwamnatinsa ne da kuma ssg nasa sakatare na gwamnati duk abin da ake kullawa su ne shi ya manta sakatare na gwamnatin din bai daɗe da dawowa ba da ƙasar waje daga ciyan kafa eh ya samu sauki to muna roƙon Allah Allah mai da ka inda ka tafi a ciyon kafa din Allah ya dawo da ciyon kafa tunda mu kake yi wa makirci to Allah ya dawo da ciyon kafa Allah shi ke sa cuta shi ke warkewa to mun yi addu'a Allah ya dawo da ita duk wanda yace zai faɗa da mu Allah ka shagaltar da shi da wata cuta a kansa yadda ba zai iya waiwaya ma ya kalle mu ba ya ji damuwan kansa an banci wannan duk a makircin da ake da karkashin su ake muna da labari akwai yaran mu a gidansu duk wani movement din su daga inda suka daga kafa suka saka duk muna ji yawa Allahumma man aradana bi sharrin fa ashghilhu fi nafsihi Allahumma man aradana bi makrin fa ashghilhu fi nafsihi Allahumma man aradana bi makidatin fa ashghilhu fi nafsihi ya Allah wanda ya nufe mu da wani sharri Allah shigaltar da shi da damuwan kansa Allah wanda ya nufe mu da wani makirci Allah shigaltar da shi da damuwan kansa sa masa cuta ya gagara zaune ya gagara tsaye ko kuma kai shi kotu kotu shi ma ta kai shi inda ya kai ni an gane wannan wannan shine addu'a da muke yi da sauran al'umma kuma ku ta addu'a eh shure shure ne na mutuwa insha Allah yawa ni na san in ba wawa mahaukaci ba ba mai fada da malamin addini duk wanda kage yake fada da malamin addini wawa ne mahaukaci ne bai san abokin fada ba a tarihi ba da ta fada da malamin addini ya ci nasara ba taba ba ko a siyasa kuma a ya kasan nan ma ko da suke fada da malamin addini sun cimma burin su wallahi ba su cimma ba kuma ba su cimma ba ana shine gaskiyar magana abun mamaki da yake akan wannan bayani da yake muku shine cewa abin da ya halatta a can yanzu bai halatta ba lokacin da wannan gwamna kaura yake neman gwamna yan garu security wadda ni ne founder ni ne establisher ya yadda da ita har sun masa aiki wajen kare masa ƙuri'arsa da akwatinsa wadda da yawan ku yan garu saida ne har ta kai ma lokacin da aka samu rikici tsakanin police da sojoji a babu sidi kowa ya kwanta ya tsaye kukin din bindiga yan garu mu ne a tsakani su suka sasanta ma a lokacin duk ya halatta yan garu suna kan doka suna bisa ainihin tsari amma yanzu kaura a karkashin sa yan fitiniyanu sun kai kara ciwon garu da muka bude ba bisa doka bane har ma sun je kotu suna neman search warrant za a zo a yi bincike a gidana da ofis ina na makamai a gwamnatin kaura to albishirinka ba kai ne na farko ba a zamanin yar addu'a Allah ya ji kansa DSS sun zo gidana sun yi sacin na makamai amma ba su cimma nasara ba kai ma ka zo ka yi ni dai na san ina da bindiga bindiga ta kuma akwai lasis a jiki kamar yadda almajirai na da yawa na san suna da bindiga da ke mu masu bin doka ne mun ba su umarni su yi lasin kuma sun yi da haka sai mu ga abin da za ka yi yanzu tun da yanzu yanzu tun da an ce garu ba bisa ba kaba ta bisa ka'ida ba to kenan yanzu danga har da ka dauki mota ka ba su su an kaba ta kan ka'ida ko yan bijilanti da ka dauki mota ka ba su na kudin gwamnati su an gina su kan ka'ida ko yan kwamiti da ka dauki mota har guda biyu ka ba su su an gina su an kaba su akan akan doka ko sannan yan baushe kashi biyu da da da da da da da da da da menene da professional abinan hunters da kuma baushe duk waɗannan da ka ba su motoci duk an gina su akan ka'ida garu ce yau ba gina ta kan ka'ida ba ko saboda kai azzalumi ne ko ka ba su kudin a kudin gwamnati ka dauki mota ka ba su mu da muka maka aiki ko taya baka ba mu ba saboda kai azzalumi ne ko kuma su an kaba su akan doka mu yanzu ba kan doka muke ba har za a je ofishin garu ai bincike za a zo gidana a sacin to ku zo ku yi wanda ya fasa Allah tsine masa albarka ku zo ku yi ku zo ku yi sacin na makamin ku zo ku yi ai sun je kotu suna neman a ba su saci warrant ranar Allah ya shagartar da su alƙalin ma bai iya ba su ba amma na ji har yanzu yanzu kuma za su yi a ƙarƙashin police commissioner ne ta wurin suka je muna da labarin komai mun sani idan shi police commissioner din ya biye muku an zo an yi sacin a gidana mun sani in ba biye muku mun sani in muna muna bin ku ɗaya bayan ɗaya mun san makircin da kuke kullawa kuma yan ɗariƙu ne suka kai ƙara ai na kaba garu ba bisa abin nan ba tun da aka ba garu ga yamin wa suka yi wa ta'addanci idan ka je biyafin su ma yan garu suna suna ga suna ga suna suna aiki a wurin in ka je hotel din su na ina ne na kusa da gidan gwamnati yan garu yan garu ne mu suke aiki in ka je ma'aikatan gwamnati kamar works yan garin mu suke aiki in ka je gidajen mai yan garin mu suke aiki akwai church church ma da yan garin suna aiki akwai masallatayya akwai gidaje na individual akwai ma'aikatu da yawa akwai shaguna suna aiki to menene cewa ba bisa doka ake ba to ku zo da mu ba ku takaddun da ya tabbatar bisa doka ne kai kamun ma mu kaba garu akwai DSS ta Abuja mun aika mata application dama a ka'ida darototin ku sai an musu interview an gayyace su anan sun je har Abuja an musu interview kuma sun yi sun yi passing an tura mama civil defense kuma muna da certificate na corporate affairs wanne ne illegal kaure kai ne mai bayarwa kun ta kai hatta NCE na wannan sai da suka tashi a karkashin kwamishina na education suka tafi abuja wajen yan sisi cewa kashe ta ba mu ba ma bisa doka yan sisi ta ce a'a yan sisi na dutsen tashi tana bisa doka kamar yadda kuma makarantar ku na bauchi da suke karkashin gwamnati kuka cika ka'ida muka ba ku lasisi haka dutsen tashi ta cika da haka ba ku ku hana mu aiki da doka ba in an soke makarantar dutsen tashi kuma da soke naku wala sai da aka musu haka suka kura bayan sai suka tafi nuc ma sun je can ma makircin su bai ci ba wallahi kun ji kunya kuma ba za ku taba cin nasara ba kai ha ta yanzu ma asibiti na ma wadda ministry of health ta yarda da wannan asibitin muna da takarda muna da lasisi shi ma suna kokarin wai su rufe duk ma kirkin kaura da siyasa wallahi ba za ku ci nasara ba ba za ku ci nasara ba duk ma kirkin ku ku je ku yi kuma insha Allah sai mun ga bayan ku yawwa bi iznillahi haka nan muna bayani da dan kusan makircin da suke ba ɗaya bane wa makaru makaran kubbara sun yi makirci makirci babba amma ba ɗaya da suka ci nasara kuma a karkashin SSG suke yi a karkashin sa suke yi duk halaccin da muka yi musu ya tafi a banza wai yanzu mu suke yaƙa Allah ka mayar musu da makircinsu Allah ka gwada musu gazawansu Allah ka nuna musu kai ne mai karfin mulki Allah ka gwada musu kai ne mai karfin iko ka ga nuna musu kujerar su ta aski ce sun yi kusa su batta wani ma ya hau saboda haka abinda nake karar mamaita muku kuna iya zuwa ku saurari kes din amma ba tashin hankali ko ku gane bane idan gwamnati ta tura wasu yan iska don su da hankali a ce ku ne to ku lura da su ko wasu yan ɗari ku da suka kai karan mu sun tura ta da hankali don a ce mu ne to ku lura da su ku zama wayayyu duk wanda gwana ga tashi hankali ku masa interview daga ina kake kai almajirin malam ne ce ba mu san ka ba kun gane ko ku gane bane dan duk muna muna sanar da shirin fada ake ta karkashin kasa muna shirye tsaf mun sani akwai almajiran mu ko ina suna nan kuma suna sa idanu kuma suna ba mu information da duk wani makirci da aka kulla mun sani akwai abubuwan da badan faɗe su a nan ba saboda faɗan su bai da fa'ida na dan na danne su ne confidential ne ba komai da aka faɗa a gaban jama'a ba ina gaya muku abubuwan da wanda suke ainihin very shallow wanda sama sama suke shine nake gaya muku amma wallahi akwai abin da in na gaya muku hankalinku zai tashi ko ba dan gaya muku shi ba amma suna aiki Allah yana aiki suna aiki Allah yana yi innahum yakiduna kaida wa akidu kaida billahi minash shaitanir rajim innahum yakiduna kaida wa akidu kaida فمهل الكافرين أمهلهم رويدا الله يتي إنهم يكيدون كيدا سنة ما كرتي ما كرتي وأكيد كيدا نما إنا مسو ما كرتي الله إنا مين مسو ما كرتي سو سنة يي kun ga duk yan wahalar dina da yan garu suka yi mawa kaura rikici ya balle a yalwa su tafi a guje a kangare su tafi a guje a bauchi su tafi a guje billahi alladhi la ilaha illa huwa naira ɗaya bai basu ko kuɗin mai bai basu ba naira ɗaya shi ma yana tafiya an raka shi ai da kunan kuna ciki naira ɗaya yanzu ga sakamakon mu duk kungiyar da da ambata irin su vigilante irin su dangan security irin su unity irin su professional hunters irin yan committee duk ba da ba ba su mota sabuwa ba amma taya daya sai bai ma yan gado da suka masa aiki butulu butulu wanda bai san halacci ba ba kauye wanda bai san siyasa ba a yanzu aka aikin da garu take a jiha ba sa wani aikin a kiya tsakin dare a duba a ranar da ina jin taro ne muka je muka yi katina nan bayan airport ba yan fashi ne suka je gidajen mutane ba su goma su suka kore su yan garo ne kwata-kwata suka kore su karfe biyun dare angon sarakuna suwa suka gyara 'yan garu gida dubu su suka gyara kai wani sara suka a garin nan kai ta kai mu Allah ya saka mu tsoron 'yan garu ko wani abu ya kace ga 'yan garu ga sun watse amma sakamakon su shine a wai ma ba kan ba ba ka su kan doka ba ana so a baza su ne ga federal locus duk gasu saboda makirci na siyasa duk siyasa ne kuka ce wani abu siyasa ne saboda wai ba mu yi shi ba to mun ki mu yi ka mun ki mu yi ka fidda mu daga jihar fidda mu daga kasar fidda mu daga duniya mun ki mu yi ka sai ne kuma kuma ba da mu taba yin ka ba har abada ba mu taba yin ka ba ba mu taba yin ka ba kai wallahi ko wani dan lafiya dan nasarawa ne yayi aiki tare shi Abuja da aka zaɓe shi kasa abin da ya ce ya ce wai wai wai wai wai ku mutanen bauchi ba ku san wannan ba ne kuka zaɓe shi ya ce allah gafarta mana mun yi mun zaɓa allah gafarta mana ni laifin da na ɗora na ce wadda ya ɗora ma wannan rigima ma ne ma ne har yanzu fitinan ma take cinmu amma kuma wai daga baya ma ya turo group biyu da na mata da na maza wai su bani hakuri yanzu ya gane kuskuren sa zai fito na a ina nace wannan fitinan da muke ciki ai kai ta saka mu da kai amin da ya kamata ina ruwan mu da wannan kuma ya tura muku ko nace da kai abin da ya kamata ina ruwan mu da wannan ba kai ba da ka fitinan yan da take bin mu bayani ne akai yanzu kuma kaji abin mamaki ya koma jikinsa inna lallahi wa inna ilaihi raji'un sun ko ya koma jikinsa yan dai bayan tsawon ashar da aka kai bayan ashar da aka dinga yi a kansa aka je kotu har supreme court wayan sun je sun haɗe kai yan siyasa suna da munafurci wai sun haɗe ba yanzu tare ake wanda akan akan yan ne aka zage ni aka ci mun mutunci social media ba wanda suke zage magoya ba su a lokacin sai ni wayan sun koma sun hade da kaura oh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to yanzu ya rage mana mu talaka mu fahimta kar ka yadda kana kumfan baki da hauka akan wannan siyasa wala kar ka yadda dukkan su bukatun kansu suke bi ba su da permanent enemy ba su da shi saka ku ya tara ai na sha gaya mu kun ce 'yan siyasan nan mayaudara ne makaryata ne maha'inta ne maciya amana ne ku yi hatara da su karka je ka bada rayuwanka kan wadan siyasa gobe da su je su haɗe ko ba haka bane yanzu gashin haɗe yanzu da MA da kaura a haɗa ki wanda har Supreme Court ba sun je har Supreme Court daga tribunal zuwa appeal zuwa Supreme Court amma yanzu ga sun zo sun haɗe ku kuma talakawa sai ku mutu da kuka dinga zage-zage kuna hauka a kansu to gashin sun haɗe sai ku mutu da bakin ciki ko ku mutu da haushi kawai kowa yana bin biyan bukatarsa wallahi kun ga magana da adam abdullahi faɗa jiya haka take kun ga siyasar nan wallahi tamu ce mulkin nan namu ne wallahi in ka ga wani kamuka mujahidi ya hau tsautsayi ne ba nasa bane har ya kawo muku littafin da shek ibn taymiya ya yi shi siyasatul shar'iyya fi menene fi islahin ra'i wa ra'iya na ibn taymiya ne akan siyasa ya siyasar musulunci sasa ya susu siyasatan kalma ce ta larabci amma muka bar mu azzalumai jahilai su suke mulkin su saci kudinmu su mozanta mana kuma su kai mu kurkuku ba adalci laifinmu ne lokacin da ya ci har su juji shukuru mun yi to muka roƙi Allah Allah biya mana to gashi Allah kai Allah adali ne mu muka nema mu muka zaba mu muka roƙa kuma Allah ya amsa gashi yanzu nan muka muna muna cin abin da muka muka muka muka muka muka shuka muna ci Allah adali ne mu muka roƙa ya ba mu ya ba mu a ofis ne har su jiri shukuri su jira na godiya kawai ya ci zabe Allah masanin gaibu ba mu san gaibu ba amma mun roƙa Allah ya amsa mana to yanzu gashi ana gasa mana aya har ma so ake a gabayana a gabayan duk abin da na assasa ma makaranta ta ana so a gabayanta asibiti na ana so a gabayansa garu ana so a gabayanta ko gane bane ni kaina ana so a gabayana almajirai na ana so a gabayansu masallaci ana so a gabayan masallacin da na assasa to sai dai masallaci kan ya muku wuya domin muna da masalatayya kace-kace a garin bauchi ko ka rusa wanda baka saka rusa sauran ba ko da yake an samu wasu 'yan ɗariku a wata anguwa can akwai masallacin da nake ginawa har yanzu ya wuce linta ma an yi kusan gama na juma'a ne babba ni nake gina shi yan anguwan 'yan ɗariku a satin da aka ce da a yi muƙabala kasan suna da labarin cin an je wajen mukabala za a tada rigima za a rusa masallaci za a rusa makaranta na wallahi tallahi karara suke gaya ma ɗalibai da suke cikin masallacin suka ce wala duk da aka je mukabalan nan aka rusa masallacin maladis kuma na kunan da ake gina ba dai saura tsaye ba da mu rusa ga dan angon yana nan karara suke gaya suka ce wallahi ana rusa nasa na santa kuma nan himun rusa yan dariku ne kuma Allah yan dariku ne kaga filin ba nasu bane ni na sai filin ginawa ba kudin su ba ni nake gina mutanen anguwa amma haka kawai dan tsaban hasada da mushrikanci da kin gaskiya a filin suke gaya musu kai suka ga suka tada rigima a masallacin ma idan mutum yanzu ya je takalmin sa daya daya a waje zai shiga da shi karasa ce sai suka ce wai arna suna shiga masallaci da takalmi suka suka tayar musu da fitina shin shiga masallaci da takalmi a musulunci in ba jahiliwa ma ku ce ba cikin sahih buhari ba sallah takalmi kai in ma su shiga da shi masallacin ku ne ko ko gina ka san sai da aka ji har wajen yan sanda kan wannan kes din yan sanda suka ce ina ruwan ku masallaci nasu ne ba ku gina ba ba kwaban ku a ciki sun shiga da takalma sun sun bari a waje a zo a sace a ɗauke kaba ɗaya ba ɗaya don mugunta sai su shiga da kansu amma duk da haka ba su tsira ba yan ɗari ku ya zance muku ba fitinanin islam ba fitina islam kai kun ga yanzu da akwai makaranta unguwanku ta firamare da za ku je local government ku rubuta leta application cewa a baku da karantar da yan ko matan ku wallahi in an baku in akwai yan dari ko a gosu kuma sai sun rubuta don a rufe kuma an yi haka cikin bauchi da yawa a zo a tada fitina su da makaratun ne ba sa so su tada rigima anguwa dan ga maka makarantu da yawa haka aka baro su zai sha ai mu ma ƴan ƙasa ne mu ma ƴan anguwa ne mu ma dole a bamu da ba suna zaune shoro ba su nema ba sai su ga ana karantarwa da mata da yara sai sai tsiyar tasu ta taso sai su ai hargitsi ai ai magu magu sai a rufe kaga wani abin da suke saddun an sabilillah ne suna kange mutane ga hanyar Allah to haka suke fitina islam duk inda suke anguwa wallahi ko ko yan biyu ne uku sai sun samu muku da fitina to alhamdulillah sai dai ahlus sunna suna da hakuri suna da dauriya amma wallahi in kuka kai mu gaci in kuka kai mu iya wuya wala da ku kwashi kashin ku hannu kar ku yadda ku kula hakurin mu mun san ku ba yan tsiraru ne wala kar ku kula hakurin mu wala kar ku kula hakurin mu ai kun ji malami na je yace an fa wuce rabi ba ku ji shi ba malamin nan na Abuja waye sunansa malam sani eh malam sani isa kabo ya ce ba an wuce rabi ba an wuce rabi karba ku kai mu iya wuya wallahi in ku kai mu iya wuya ba za ku ji daɗi ba wallahi ba za ku ji daɗi ba gwamnati ki shiga taitayin ki taka musu birki mu ma bayan ƙasa ne kamar su yadda suke da yancin addinin su mu ma muna da shi ba su bi mu yanci ba dukan muna ƙarƙashin doka ne kuma nobody is above the law kuna kallon rasa da fitina da goyon bayanku Allah ya sauwaka Allah ka isar mana duk makirci mai makirci da sharri mai sharri mu ba ma kullawa sai dai a kulla mana wala mu ba ma kulla sharri ai mutumin kirki ba kulla sharri sai dai an kulla ba sai da bi hanyar warwarewa amma muna bin hanyoyin warwarewa muna bin hanyoyi amma mu ba da mu kulla masa sharri zuciyar mu garau take yadda ka ganni da farin kayan nan haka zuciyata take eh kuma duk wani mai bakar zuciya Allah dai mana maganin sa akwai bawan Allah nan Mustafa Bakura daga Maiduguri wanda Allah ya jarrabe shi da rasa idanunsa guda biyu da mu bashi minti 15 yazo ya ce wani abu kamun malamin mu na gaba malam bismillah ka taho
sai ka ifanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين ولا عقيبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبي الهدى ورحمة مصطفى بشيرا ونذيرا الذي تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka ina mana gaisuwa ta addinin musulunci wacce da ita ya gaishe mu sa'annan ya umarce mu mu gaisa da juna gaisuwa mai albarka da falala da karamci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullah alhamdulillah amma da ya ce karɓin wuce minti goma sha biyar abu na farko muna farin cikin halartar wannan gari mai albarka wato bauchi ta arewa maso gabas a Najeriya a wannan anguwa mai albarka dusan tanshi a wannan masallaci mai albarka na shehin malami mai gwagwarmaya akan akida ta tabbata sunna ta tabbata bid'a ta rusu shirka ta rusu to muna farin cikin haka zama a wannan membari mai albarka abun farin ciki ne kuma Allah ya tabbatar mana da akidan mu aka makalla farko sunana Musa Muhammad Umar ne an fi sani na da Bakura Addusawi aka ce kar in wuce minti goma sha biyar ni ko da ban ce komi ba sayawa ta a wannan membari ya wadatar da yake masu gani na suna gani ban taba sanin a tafin hannuna ba a haka Allah ya kaddari na yi karatu a wannan membari ba za a saya ba sai da ilimi ko da dinka danne wannan zai ba da sakon cewa lalle fa in ka tashi sai ka nemi ilimi za ka samu daukata amma a takaice abinda na so in yi bayani tunda wajibi ne in ka saya a wannan membarin ka yi bayani akan abin da ya shafi tauhidi da sanin Allah subhanahu wa ta'ala da bauta wa Allah tunda ana sa'in sani akan iyaka na abudu wa iyaka nasta'in kuma hakan haka ne dole sai an fada dole sai an bayyana komi dacinta kuma an baka sa hakan ba akida ba za ta tabbata ba Allah subhanahu wa ta'ala fa yace a hadisul qudsi ta'rifni qabla an ta'buduni ka sanni kafin ka bauta mun ashe kawai muna kiran kawunan mu masu bautan Allah ne ba mu ma san Allah ba ba mu ma fahimci hakkokin Allah ba lalle akwai kalubale mai girma a gaban mu na mu tashi saye sayin daka mu nemi ilimin mu san waye Allah afwan mu san waye Allah ayi hakuri da Hausar tamu la wakra wakalla farko ma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a cikin suratul raj ya sanar mana abubuwa da yawa a wannan takaitaccen lokacin da aka bani ba zan iya sawaita bayani a kai ba don ayoyin ma suna da yawan gaske amma ko da a takaice ne zan taba ayoyin subhanahu wa ta'ala yake kul man rabbus samawati wal ard ya manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ka gaya wa al'umman ka din shin waye ne mahalki subhanahu wa ta'ala wanda ya mallaki sammai bakwai da kasai bakwai da abu da ke tsakanin su kuma ya mallaki azaba da rahma ya ce kulillah ka tabbatar musu Allah ne subhanahu wa ta'ala shi kadai mai jujjuya al'amura yadda ya ga dama qul ga ya musu abas afastakhastum min dunillahi shin za ku rike koma bayan Allah wani Allah wanda la yamlikuna li anfusihim basu mallaka wa kansu naf'an wata fa'ida ko wani amfani ba wala darra ba su ma isa su cutar da kawunansu ba wallahi akidar ka in bata tabbata haka ba don uwa ka jaddada musuluncinka babu wanda ya isa ya yi wa kanshi amfani sai da yardan Allah babu wanda ya ma isa ya cutar da kansa har annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ce masa qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khairi kuma masani yasu mutuna amil usur lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga kunci ummuna khadija ta bar duniya abu talib ya bar duniya ina ya nufa ta'if ya nufa lokacin da ya ji an karbe shi inda ya san zai cutu haka zai je Allah ya ce la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah to haka kowa subhanahu wa ta'ala ce hal yastawi al-a'ma wal basir shin makako wanda idon shi na zuciya ta rufu ba ta ganin alkur'ani baya fahimtan alkur'ani baya fahimtan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam zai daidaita ya kasance kamar wanda yana gani wal basir ba zai yiwu ba kar ku ga ido koro koro mutum yana gani a'a zuciyar in ta makanta shikenan fa an gama mutuna da Khalid bin Walid makafo ne shi a tarihi kun je Khalid bin Walid shi ma kafo ne Abu Lafa suna da idanuwan su idanuwa ya amfane su saboda haka Allah ya ce hal yastawi al-a'ma wal basir am hal tastawi az-zulumat wan nur ko inuwa da rana za su daidaita da hankalinka ka yarda ga inuwa zaka je ka zauna a rana Allah ya yi tambaya mai girma a wannan tambayar ne za a ba da mana mai karfi sallah ce am ja'alu lillahi shuraka wai suna tsammanin Allah ma yana da wasu kishiyoyi ne khalaqu su ma sun yi halittu ka khalqihi kamar halittun Allah fatashabaha al-khalqu alaihim halittun su zo su kamanta juna a ce wannan halittun Allah ne wannan halittun mai sihiri ne wannan halittun damboka ne wannan halittun kaza ne kaza ne kaza ne su zo su daidaita halittun Allah da wani su ma sun yi halittun kamar haka ne Allah yake kulillahu khaliqu kulli shay ga ya musu Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai shine makhalikin komai da komai wa huwa al-wahidul qahhar shi kadai shine marinjayin komai da komai shi zai jujjuya al'amura shi zai yanke hukuncin da ya ga dama kuma ba wanda ya isa ya tambaye shi ya Allah dan me kai haka a batun barazana akramakallah dama in ka rike gaskiya dole sai ka fuskanci barazana muddin kuma in ya kasance imani ba karfi lalle sai an samu girgizar zuciya amma in akida ta tabbata an tabbatar Allah ne mai jujjuya al'amura wanda ya ga dama kuma babu mai karfi mai iko sai ikon Allah sai karfin Allah ta nan za a samu nasara shi yasa Allah ya bamu misali mai karfi shi dan adam ba abinda kakulwar shi za ta amsa da wuri kamar misali eh idan kana so ka ja hankalin mutum to sai ka bashi misali shi yasa Allah shi ya halicci bayansa ya san yaya bayansa suke sai ya bada misali mai karfi wanda zai gamsar da kai kuma ka fahimta tsakanin kariya da gaskiya farko yadda kariya za ta yunkura ta tashi wallahi da za ka ji tsoron kamar za ta murkushe gaskiya ko ba haka ba kariya a karfin duniya ne kotuna ne jami'an tsoro ne waye waye ne yadda za su yi kura su tashi sai mai sai mai gaskiya sai ya firkita sai Allah ya tabbatar da shi ya tabbata misalin Allah ya ce an zala minas sama'i ma'an ba jiya ma yi ruwa ba Allah ya saukar da ruwa a sama fasalat audiyatun bi kadariha duk ma magudanar ruwan lambatu-lambatun sun cika daidai gurgudansu fahtamala sailu zabadar rabia a wannan cikowar ruwan da yadda yake guduwa da yadda yake tafiya ya tattara abubuwa waɗanda kamar kumfa-kumfa ne kamar hayaki-hayaki ne kamar me shara-shara irin su toton masara tsofaffin buhuna ledoji robobi yadda suke shawagi akan ruwan sai baka mamaki haka kuma wa mimma yufiduna alaihi fin nari butiga hilyatin aw mata'in zabarun misr abubuwan da kuke furawa kuke fura kuke kunna wuta wutan ku dan ku nemi abin da za ku yi ado da shi gwalagwalai sassaka gwalagwalai yadda ake furawa shi ma za ka ga irin kuran da za ta yunkura zai baka mamaki kamar wani abu ne na alkhairi amma daga farko daga karshe me zai faru Allah ya ce kazalika yadribullahu al-haqqa wal batil kamar haka ne Allah zai bada misali tsakanin gari kariya da gaskiya daga karshe me zai faru fa amma zabadu fa yadhhabu jifaa ina totan masara ina buhuna ina ledojin ina summan ina robobin za su yi amfani amma kuma wa amma ma yan fa'un nasa fayan kusa fil ard kana aikin lambu zaka tona bohol me zaka samu ruwa ina yazo na saman da ya sauka ne ya sosa kasa ya shiga da kana amfani da shi amma wadannan abubuwa na barazanar fa sun tafi to wannan shine fa akida to saboda haka mu tabbata akan akidar mu kar mu ji tsoro karkariya in tayin kura mu furkita akramakallah Allah yana tare da kai Allah ya kare ka kuma muna roƙon subhanahu ta'ala ya tabbatar da kai in na wuce gaba na doka lillazi nastajabu li rabbihimul husna din lokaci zai tafi tunda aka ce kar in wuce minti goma sha biyar mu tafi akan nobody is above the law insha Allah akwai karo na gaba wannan ita ce fara ziyarar mu zuwa malam nan gaba in Allah ya yarda za a fa okay okay okay alhamdulillah barakallahu fikum fa Allah ya ce lillazi nastajabu li rabbihimul husna ina wadanda suka amsa tauhidin suka rike Allah sun san Allah shi kadai mai jujjuya al'amura shi kadai mai rayarwa shi kadai mai kashewa shi kadai mai ba da arziki shi kadai mai talautawa waɗanda suka rike hakan Allah ya ce akwai musu alhusna abu mai daraja abu mai kyau amma kuma waɗanda wallazina lam yastajibu lahu waɗanda sun ki amsar Allah Allah ya ce musu shi kadai ne in za a nemi taimako a wajen shi kadai a nema in za a roka shi kadai a roka in za a sa sammani a wajen shi a yi sammani in za a nema a wajen shi a nema dan adam zai rasu zai zama kasa zai gaji dukiyar shi za ta zama babu na Allah da zai zama babu ba huwa hayyun la yamut shi ka roke shi ya baka ana karantar da su hakan sun ki wallahi Allah ya ce law anna lahum ma fil ardi jami'an inda a ce sun mallaki duk abubuwan duniya wa mislahu ma'ahu da kuma abun duniyan nan a hada shi da kwatankwacin shi a basu wallahi lafta daubi ba zai karbe su a wajen Allah ba ta nan dai ya kawo su so da yawa ta can na suratul yunus wa yastanbi'unaka haqqun hu qul ay wa rabbi innahu la haqqun wa ma antum bi mu'jizin walau anna li kulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bi ta saboda haka mutanen mu su fahimci akidar su su tabbata akan akidar su ayan nan ayoyin nan insha Allah ku bi ni bashi in na sake kawo ziyara wajen malam in Allah ya yarda zan sake ci gaba da waɗannan ayoyin amma akramakallahu karo na gaba ina roƙon a bani minti talatin zuwa sama akramakallahu a yau abin da zan saya a kai dalilin da ya sa na shiga harkar da'awa dumu-dumu kamar yadda na gaya muku ni din nan tun ina da watanni hudu da haihuwa jariri na rasa idanuwa ban taba sanin a tafin hannuna ba amma ina matasa ya kuka ji da bayanan da na yi in ban yi karatu ba zan yi da Allah ina roƙonku ku tashi saye ku nemi ilimi kar ku zauna a cikin jahilci wai turawa suka ce the most powerful nation in the world karfi maganin duniya anan sun kuskure sun kofsa ya kamata su ce the most knowledgeable nation in the world ilimi maganin duniya amma zan ba ku misali ta karshe ta nan zan saya akan in ci lokaci in rage lokacin shi ya fi misali na karshe da zan baku wai aka ce karfi ne maganin duniya ni na ce ilimi maganin duniya ko a duk cikinmu nan akwai wanda za a labda mishi siminti buhu goma sha biyar zai tafi nan da kilomita daya amma trailer siminti buhu nawa zai doka to wa zai tura trailer da karfi ko da dabara to a tashi sai neman ilimi subhanaka allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah
cikin shu'ara shu'ara namu akwai wadda ya shirya cikin shu'ara namu akwai wadda ya shirya ko babu to da farko muna yi wa shi malam Mustafa Ahmad eh bakura daga maiduguri a maiduguri wace anguwa ne wani anguwa ne zannari daga anguwar zannari to Allah ya saka da alheri abinda ka gabatar mana Allah ya sa ya amfane mu kai kuma Allah ya baka ladan abin da kai kuma muna maka addu'a kamar da manzo Allah ya ce wanda ya rasa ababuwan son su guda biyu sune idanu ya yi haƙuri to makomansa aljanna ne to kai ga aikin alheri ga aƙida ga kuma wannan jaraba da Allah ya maka Allah sa ka ci wannan jarabawa yadda ka zo bauchi lafiya Allah mai da kai lafiya Allah sa abin da ka gabatar ya zama cikin mizan hasanat ɗinka Allah sa ka da alheri mun gode mun gode idan masu abiyat ɗin ba da suka shirya da mu ciro wani malami ba da ya rubuto ko to malam bukhari abu buhari wa musulun tafaddar mashkuran yau kan kana isasshen lokaci ko za ka karanta abiyar ɗinka za ka kuma isar da saƙo ma duka insha Allah ga wurin zama to zai ja maka baki to shi kenan a adiya kai ya kamata aika jiya kayanka tun da ai ba ayoyi ba ne
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين القصيدة النونية في الاستعانة والمسائل العقدية والذب عن دكتور التوحيد والعقيدة السلفية والرد على الطوائف البدعية لناظمها أبي الشيخين محمد الأمين بن آدم السلفي الأثري غفر الله له ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل أرياح من هو مطفئ الكفران لتشركي بمسافر جولان أرياح من هو مطفئ الكفران لتشركي بمسافر جولان فلتهبطي جبلا عظيما راسخا جبلا بتنشي البوت ذي الأركان جبل العقيدة والتقى والعلم والآثار والتوحيد والقرآن اجري بنا جريا بكل سكينة وسلامة العينين والأبدان فتشرقوا يا قوم إن سافرتم شرقا بدوسا تنشي يا إخواني بمدينة شرقية سلفيات الله أكبر منزل الإيمان فتوقفوا لتصافحوا بإمامنا دكتور توحيد بلا قولان فهناك مركز شيخنا إدريس من درس الكتاب وسنة العدنان غمد العيون وغصة الحلقوم من لم يصدقا فليسألوا رمضان لو كان شهر الصوم إنسا ناطقا لتكلما وتحدثا ببيان لو كان منبره دراعي الحوار تحاورا وتخاطبا بلساني لما دعا إدريس ألا تستعينوا غير رب العرش والميزان من أنبياء أو أولياء أو غيرهم هذه حقوق الخالق المنان لا يستعان بهم كما هو ثابت في سورة معروفة بمثاني قالوا أساء الأربعي لنبينا وخلا من الأسلوب عند الثاني نسبوا إليه إساءة الآداب والأخلاق للمبعوث بالقرآن لكن ثالثهم عزاه إلى الكفر والشرك والإضلال والبهتان بل ألحقوه بذلك المسجون من شهد الأنام بكفره وهواني زعم الذين تزندقوا أن الرسول وربه شيئان مستويان قالوا وما المعبود إلا الكلب والخنزير والإنسان حتى الجاني قالت له صوفية إن أنت إلا منكر بجلالة العدنان فأجاب منبره نعم لم تسمعوا إن الجدال طبيعة الإنسان ما الأدب عند القوم إلا ما غلوا بنبينا ورسولنا السمحان وكمالة الآداب عند القوم أن يطغى به إطغاء ذي الصلبان وإقامة الآداب عندهم بأن ينزل بمنزلة الإله الداني وغلوهم يا قوم ما يعنوا به الآداب والإجلال خذ ببياني وكذاك ما الأسلوب عند القوم إلا أن يغطى الحق بالكتمان ودوا بأن داهنتم فيداهنوا حتى تساوهم بلا فرقان أسلوبه قد محص الإيمان من كفران كل فلانة وفلان أسلوبه قد ميز التوحيد من إشراك كل منافق خواني أسلوبه قد ميز التوحيد من إشراك كل منافق خواني أسلوبه قد فرق الحقين من تخليط مبتدع أخا شيطاني أسلوبه قد خوف الأمراء من جور ومن إسراف ذي السلطان أسلوبه قد مزقا وتكسرا رأس الجريمة عابد التجار أسلوبه قد مزقا وتكسرا رأس الجريمة عابد التجاني أسلوبه قد فك أسر الشرك من صوفية وروافض إخواني يا من جعلت نبينا ندا لمن لم يولدا ولم يلد وحداني يا من عليه تشابه الحق الحقان من حق الإله ومصطفى الرحمن حتى نسبت الكفر والإغوى لكل موحد داع إلى الإيمان اسمع لقول صادق لا يشتبه بالكذب والتأويل والهذيان اسمع لقول فاصل لك مرشد لا تنثني عنه بكل مكان إن النبي النبي محمد هو عابد لله مخلوق بلا نقصان هو مرسل ومبين للشرع لا كفء لمن هو خالق ذو شان ناداه خالقه بوصف العبد في سور وآيات من القرآن بالكهف والإسراء والشورى تراه كذاك في جن وفي الفرقان ووصية المحمود ألا يرفع عن ويرى بمنزلة الإله الثاني يا من يلام بأنه لم يحسن الآداب والأسلوب والبرهان يا من يلام بأنه لم يحسن الآداب والأسلوب والبرهان فاصدع بما تؤمر وأعرض عنهم والله هذه سنة الديان واصبر على التوحيد والأخبار والقرآن كلا لا تكن بجبان واضرب بسيف الوحي رأس جريمة وطعم برمحك عابد الأوثان واضرب بسيف الوحي رأس جريمة وطعم برمحك عابد الأوثان وانصر كتاب الله والآثار والأخبار عن سلف هم الأركان وأحمد إله العرش من جعل القلوب على الكتاب وسنة العدنان واختم كلامك بالصلاة مع السلام على الرسول وآله الأعوان واختم كلامك بالصلاة مع السلام على الرسول وآله الأعوان متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل
إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده نحمده ونستعينه ونستعينه ونستعينه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه إياك نعبد وإياك نستعين
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين ‘Yan uwa barkanmu da haɗuwa a wannan lokaci muna masu godiya ga Allahu subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikon shi da iyawarsa ya haɗa mu a wannan ainihin wato dandali namu na tauhidi da aqida lalle muna godiya ga Allah muna gode masa muna neman taimakon shi shi kadai nahmaduhu wa nasta'inuhu haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake faɗi a duk sanda zai yi wani jawabi duk sanda zai yi wani bayani ko khutba ko wa'azi ko wani jawabi da zai gabatar sai ya ce me nahmaduhu wa nasta'inuhu muna gode wa Allah muna neman taimakon shi shi kadai wannan ya dace da fadin Allah subhanahu wa ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in lallai muna neman taimakon Allah a cikin al'amuran mu muna roƙon Allah ya tsare mu daga sharrin kawunan mu ya ainihin kare mu daga munanan ayyukan mu lalle wanda Allah ya shiryar babu mai batar da shi wanda ya bata babu mai shiryar da shi sai Allah ta'ala a muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da harshen mu zuwa ga abin da yake daidai ya ainihin yafe mana kurakuran da za a samu a cikin bayananmu ‘yan uwa kamar yadda muka sani wayannan kwanaki ko waɗannan watanni wato kwanaki ne waɗanda kasuwar tauhidi da aqida da sunna take ci ba a Bauchi ba kadai ba a Najeriya ba kadai a duk duniya baki daya ko shakka babu tauhidi da aqida kasuwar su ce ake hada-hada a cikin ta shirka da bid'a shirka da bid'a ko shakka babu da ma'abotanta an yi musu tsirara an kwance musu zani a kasuwa lallai duk wani wanda yake ma'abocin addini ya san da wannan wannan ba koyayyen abu bane cewa lallai shirka an tsayar da jana'izarta kai a wasu wuraren ma an binne ta babu sallah ba wanka ba likafani kamar yadda ake binne mushe yan bid'a kun ji kunya mushrikai kun ji kunya kiyamar ku ta tsayu lallai shirka da bid'a ba su da wurin zama ba su da gindin zama a wannan jihar ta tauhidi a wannan jihar ta tauhidi shirka da bid'a ba su da gindin zama saboda haka mushrikai da yan bid'a ku kwashe kayan ku yi gudun hijira ku nemi wani garin ba dai bauchi ba ba dai bauchi ba ba bauchi ba wannan wani abu ne wanda yake sananne bayyananne shahararre a fili wanda ko makaho wanda baya gani da ido ko kurma wanda baya ji da kunnuwansa ya san cewa yanzu kasuwar tauhidi ce da take hada-hada take ci shi yasa hankalin mushrikai da 'yan bid'a ya tashi shi yasa hankalin masu fakewa da uslubi ya tashi ya ayyuhar doktor doktor tauhid ila qaulan فاصدع بما تؤمر ولا تطع الكافرين والمنافقين فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين ولا تطيع الكافرين ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله نعم وكفى بالله وكيلا خير ولا تطيع الكافرين فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا lalle mun san cewa tabbas ko shakka babu doktorin tauhid doktorin aqida ba zai taɓa yi musu ɗa'a ba ba zai taɓa firgita ba ba zai taɓa jawuwa ya koma zuwa gare su ba ba zai taɓa girgiza daga cutarwarsu da barazanarsu ba ba zai taɓa rasa tawakkalin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi ba lallai muna da tabbaci akan haka lallai 'yan bid'a ƙaryarku ta ƙare lalle mushrikai ƙaryarku ta ƙare yanzu tauhidi ake yayi an daina yayin bid'a an daina yayin shirka jama'a saboda haka 'yan uslubi ku canja uslubi mutane ba sa gane uslubinku ba sa fahimtar tauhidi da aqida ta wannan salon musamman awam daga cikin mutane abin da ya nuna mana haka shine ne wannan salon da malam ya bi wurin bayanin wannan ƙadiyya ta alisti'ana da alistigasa ta bayyana mana da haka domin ai shekara da shekaru ana karantar da wannan amma mutane ba su fahimta ba ba su gane ba yadda ya kamata sai a wannan lokacin ko ba haka bane saboda haka muna maraba nurahibu bi shekhi islam na Assalamu alaikum yan uwa kafin a ci gaba bakin mu ne wasu daga Yobe wasu daga Maiduguri ga sunan sun sake zuwa. Kudan kudan ba su wurin zama ta can su shigo. Dala yan gari su taimaka mana a girmama baki a ba su wurin zama da Allah. Eh, Yan gari su ba su guri. Akwai kujeru nan a waje ku shigo mana. Duba kai akwai kujeru ta nan waje farfajiya a shigo a wurin. Ku dauko su dawo da su akwai kujeru a waje. Muna muku sanu da zuwa alan wa salan wa marhaban bikum. malam kana iya ci gaba na na na wannan ayyuka rufe mana
saboda haka a nurahibu bi shekhil islam doktori tauhid muna mai maraba da dawowa muna yi ma malam fatan alkhairi da maraba da kuma ai bari sai an yi shiru tukunna
an ce su bikun waje ba a ji a a tambaya mana su har yanzu ba a ji na waje eh mata yau ba sa ji mata ba sa ji kadan kara mana na waje aka ce na cikin ma kadan kara kadan shi ma ba- baya fikin sosai kadan kara kadan na'am to sai yawa na ciki yayi na ciki yayi to sai na waje ne wanda kuke waje ku ji mana ana ji ko ba a ji to iktalabar ulama'u kenan wasu suna ce ana ji wasu suna ce ba a ji to ya ne nawa za mu ɗauka na sama ba a ji yayi to alhamdulillahi a yan uwa kafin shi malam abul bukhari wa muslim ya ci gaba idan kun lura tunda muka fara karatu a nan muhadarori a gabanin wannan lokaci ma tun kafin a kama ni da bayan an kama ni har zuwa wannan lokaci idan kun dan yi wata mulahaza za ku ga malaman da suke zuwa majoratin su ko mu ce ma dukan su matasa ne me yasa haka ya kamata mu yi tambaya me yasa duk matasa suke zuwa kuma waɗanda ba a san su ko a ƙasa ko a wajen gwamnati ba me yasa ne tambaya na jefa muku me yiwa ni na da wata fa'intar da ba ita kuke da shi ba kun ga yanzu waɗanda suka shigo ma duk matasa ne na jiya din ma duk matasa ne na wancan sati ma duk matasa ne me yasa ina manya manyan maluma usulubawa ne anya a a ni ba shi nake tunani ba kun san abin da ni nake tunani a waɗannan matasan malaman ba su ci kudin gwamnati ba ba su yi abin fan ba wallahi akwai manyan malamai a ƙasar nan da muka san su suna yawo wajen gwamnoni ana ba su miliyoyi suna a filfan na gina makarantu ko masallatayya da kudin da gwamnoni suke ba su wallahi wannan abin da ake ba su shi yake hana musu iya fitowa fili a gansu a daidai lokacin da ake fada da 'yan siyasa a kokarin tabbatar da menene tauhidi wallahi wannan ita ce kuma suna jin tsoron in aka gansu a wannan guren ta yanke ta yanke in sun yi a filfan na gina makaranta ko gina masallaci ko a yi a filfan da a farfado da ilimi ba da ba su ba sakamakon haka mata kai ma malaman nan abinda gwamnoni suke tafiya a kai suna goya musu baya kun haka ko ku sani ba sai sa wannan da'awatawa tana da bambanci da wasu da'awoyi a ƙasar nan da yawa kun san dalili abin nan da na faɗa kun ga masallacin nan da muke ciki ba wandan siyasan da ya gina shi ba wandan siyasan da ya bada fili wallahi yanzu a Bauchi ba wani masallacin babban juma'a da yake Bauchi ko na bakin kura ko na gwallaga face gwamnati ne ta bada filin ta bada kuɗin gwamnati ta bada menene ta ba da filin ta ba da kudin duk wata babban makaranta da suke kafafa da ita gwamnati ne ta ba da filin gwamnati ne ta ba da taimako ya za yi waɗannan su fito su kalubanci gwamnati don ta yi sata ko ta yi magu-magu da su iya to ni makaranta na ba gwamnati ne ta gina ba ba ita ta ba da filin ba dama coci ne ni na sayi filin na mai da shi makaranta asibiti na ba gwamnati ba da kuɗi ba ba ita ta ba ta gina ba masallaci na ba kwaban gwamnati a ciki sai yasa kuka ga idan an yi wani abu na kan fito gaba na gadi in kalubalanci gwamnati kan cewa ba ta yi daidai ba ta yi zalunci saboda nan illan da yake sa kuka ga manyan malaman nan tare cewa yaki ne na tauhidi su ma ya shafe su in an kawar da ni an kawar da su in tauhidi ya ci nasara sun ci nasara in tauhidi ya ɓaci ya faɗi su ma sun faɗi amma duk da haka sun kagara fitowa a gansu sai matasa matasan nan ba su ci wannan gubar ba ba sa filfan ba sa neman taimako ko ba ku gane ba ne amma wala duk ƙungiyoyin nan da manyan malaman nan ba waɗanda duk shekara ba sa yin fil ana daukan kudin al'umma miliyoyi ana ba su da sunan gina makaranta da sunan gina asiri a menene masallaci wannan ya kawo musu illan da koda ana barna dallahi lazi ba sa iya magana saboda in sun yi an riga ne kenan an yanke wannan taimakon so da nan sai za ku yi jin kullum addu'a na me nake cewa Allahumma inna nas'aluka al-huda Allah ka ba mu shiriya sai me kuma wattuka gaba mu takawa sai menene wal afafa da kamewa wal gina da wadata wala duk mai da'awan da bai da wadata a wannan zamanin ba zai iya da'awa ba musamman in ya sa kwaɗayin abubuwan da yake wajen gwamnoni sai sun hana ka sakat in kuma ka yi magana su to su goranta maka kai akwai wani malamin da baran faɗi sunansa ba a nan garin ya hau mimbari ya soki wani gwamna da cewa gwamna ya saci kuɗi wannan gwamnan sai ya turo masa ya ce to a ji a nuna masa ga cek ɗin da aka bashi na kuɗi ya tafi makaranta ya yi phd wannan kuɗin da muka bashi ai ba kuɗin ubanmu bane ba kuɗin uwanmu bane sata muka yi muka bashi in ya sake magana za a fito a nuna wa mutane har ya bar garin nan bai sake magana ba to me kuke ji da bai ci ba da bai karba ba akwai mai rufe masa baki hikiman da ya sa da wannan gwamnati mai ci ta yi mun ta yi miliyan ɗari za a bani ko in gina masallaci ko in gina makaranta na ce bana so da na karba wannan magana da ban isa in yi ta ba da sun fito da cek din sun nuna ma kowa da haka waɗannan matasan malamai da kuke zuwa Allah ya muku albarka ku guji abin hannun gwamnati matukan gwamnatin nan ba ku karanci wanda yake kan gwamnatin yana da tarbiyya da da'a ta addini ba amma yana da tarbiyya ta da'a ta addini kuma ga da ku yi aikin musulunci ba za a goranta muku ba ba za a hana ku watsa da'awa ba ba za a hana ku watsa tauhidi ba wannan ya halatta ku karba wannan yana gaya mana ne mu yi taka tsantsan ko ba ku gane ba ne Allah ya taimake mu waɗannan matasan malamai muna musu sannu da zuwa na kana da gano me kake so ka ce kawun malam ya dawo me kake so ka ce kamun baka dama ka ce mana dan malam zai dawo na katse shi ne saboda zuwan waɗannan malamai ka daga muryanka kana nan ma wa alaikum kai bako ne wai yana gaisa da mutanen Bauchi bai taba zuwa Bauchi ba sai dalilin sa yazo Bauchi dalili na yazo Bauchi a dalili na ce yayi sabo amma ya tuba dalili na yayi sabo ya tuba wani sabo kai dalili na da kai dan bid'a ne amma yanzu ya tuba daga bid'a farin cikin sa yau yana cin yana jin karatu yana kallo a waya yau to gashi ga abun karara da yazo zauna ne ko sai ta mamaki mamakin me kake yi da ya taba zuwa nan ba dan a caba kawai da ya samu yace kawo shi nan wurin waye zo ya ce maka kace masa wurin waye zo sai ya ce maka me sai ya ce wajen malam wani malam kasan malam sai ya kama sunana ya ce ba zai kai shi ba ai haka ne ya hawa caban dan bidiya ya hawa ya ya hawa bayan mushriki ya ya hawa bayan mushriki ya hawa bayan zindiki kaga ma da kudin sa ma kawo shi dutsen tanshi an ki kun san cewa akwai yaran da kore su gida dan suna zuwa dutsen tanshi kun san haka ne akwai da kwace mota wurin suna tuka dan suna zuwa wannan gurin kun san akwai da kwace musu jari akwai da kwace musu mata da kwace musu shago dan suna zuwa nan to amma duk da haka bai hana da'awan ta yadu ba ta bar Bauchi ta bar Najeriya ta bar Afirka ta shiga duniya kai Allahu akbar karisa mun gode akwai to yanzu daga wani gari ka zo daga Maiduguri lalle barnawa sun yawa albarnawi kenan barnawiyuna to muna muku sanni da zuwa eh garin shehu eh garin qur'ani jarabawan da kuka fada Allah fitar da ku Allah fitar da ku wani wai yace wani yana haya a fili na yana noma ni fili na ne na ba shi haya yana noma eh albajirin ra'asul jarima ne suka ce tayi daga fili inda a karkashin fili na dai noma gonda ya mutu da yunwa to amma sun bashi su da kun gani ya je na nema ma bai samu ba ga wurin da ni na bashi amma saboda ra'asul jarima ne ba son komai suka ce tashi to sun sun maza fatan bakatanta da ya kamata suka ce bar filin gona na ya kamata ya bari ina da filayen gona na nan wajen ina jin hekta ya kai kusan 100 a nan wajen garin Bauchi kusa da nan wanda ina jin zuba wani yake da fili ma kusa da gari na jikin mobile kwata din nan duk wannan gurin filaye na ne nakan ba da wasu aro wasu aya to ina jin anan ne aka bi wannan almajirin rasul jarima suka kore shi kuma sama masa ba to ai sun maka shegiyar ai da haka ma sama masa Allah sawwaka Allah sawwaka da mu dawo da malam ya ci gaba mara tafaddar mashkura a bayan shi akwai Muhammad Sani daga Yobe wanda shi ma zai yi karatu a cikin wanda suka zo iso yanzu daga malam ya gama shi zai ci gaba ya hakuri an gane wannan tafaddar mashkura
a barka da dawowa daga gidan gado wato ina nufin kurkuku abinda yasa na ce daga gidan gado saboda ainihin su al'ulama'u kamar yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya faɗi warasatul anbiya magada annabawa ne haka ne? kuma ba wai kawai suna gadar annabawa ne a ilimin kaɗai ba a hadda jarabawar da fitinar jama'a muna ganewa hadda